أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata sha hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma halka ta farko halka ce ta ahwalul shakhsiyya darasi da ke karanta da mu hukunce hukunce kan aure a mahanga ta addinin musulunci malam yace za mu tashi shafi na uku sabon bugu za mu tashi a darasi mai taken al-muharramatu ala ta'bidi wa asbabuha mata wayanda suke haramta suke haramta ga mutum na har abada da dalilan da yasa suka haramta malam yace na farko mani sabab dalilin da ke hanawa al'awwalu ko al'uko, awwalan na farko, al-muharramatu ala ta'abidi, wayanda suke haramta na har abada, wa asbabuha da sababbansu, talatatun aka ce uku ne, na ɗaya mani'un nasab, akwai hani na nasaba, wal muharramatu bi sababin nasabi arba'un, sha'abun. mata da suke suke haramta ga mutum ta dalilin nasaba to mata ne guda hudu a wannan kwarin a wannan gidan wahiya su ne na farko wanda suka shigo a makare kai ba haka ba su ne aha na ɗaya furu'un rijali minan nisa'i reshen miji daga mata reshen namiji daga mata wa in nazalna ko da ko sun yi ƙasa fata harimu alaihi sai ta haramta a gare shi wace bintu yarinyanka reshen namiji na daga mata aha matan da suka fito ta karkashinka an lura in ma ba gane wasu malam ya ce to ga sunan na daya bintuhu yarinyan da shi ya tsuguna ya haife ta ta haramta a gare shi wa bintu bintu da yar yar shi jika shi kenan ita ma yarinyan yarinyan shi kaga hausan yarinyan yarinyan shi jika kenan muke cewa mu kuma da hausan mu kasan wanda hausan su na haka haka ne bigi ba giro a banga bigi ba giro yarinyan yarinyan shi shine hausan ai ban ce ba kai daidai ba malam bello a a batin ka wannan kuma a a batin ka wannan ni ba ruwa yawwa a bakin ka wannan yarinyan yarinyan shi jikan shi to bata halatta a gare shi ba ko da su biyu za su rage a duniya mu je gaba ko mu tsaya nan wa bintu ibnu da yarinyar dan shi wa in nazala ita ma koda ta yi kasa ba za ta halitta ba an gani ko wa haka za kullu fari haka nan kowane reshe ya kunu juz'an minhu da zai zamanto yanki ne daga gare shi mimma yattasilu bihi zalika ittisalan wanda yana da connection da shi ta kowane hanya a ce yarinyan shi ta haifa yarinya ita ma ta jika ta ƙara haifa haka ce ba zai aure ta ba ɗan shi ya girma ya yi aure ya haifa yarinya mace ya au aka ce ba za a yi nan ba na biyu usuluhu minan nisa'i tushen shi na daga mata wa in alauna ko da ko sun yi sama su kuma kamar haka malam ya ce fa ummuhu kaga maman shi ba juyin juya halin da za a je a ce ya aure ta yaya mu je gaba wajaddatu da kakarsa da kakar kakar kakan kakan kakan kakan kakansa ko da ko hawa bakwai ne ce ba zai taba auren su ba ko da su kaɗai suka rage a duniya ka sani ko suna da kiran jiki mai kyau akwai wanda suka yi shekara dubu ɗaya ba to ita ake magana ai ita za ta iya shekara dubu jikinta na nan shi tunda ya zo a shekara 60 60 au 70 sai ya ganta kamar yarinya ko ba haka bane ai ko yanzu ma hakan samu haka kaga yarin mace ta kai shekara 80 amma jikin kyas kyas kyas da an je an yi wannan an yi wannan an yi wannan an shashafa wannan abun an yi painting na sai ga ta dawo garau bidda
shi mutumin nan to ya zama da sinamu kasko inda ba Allah ya sa zai zai duka shi dan da muka zo da maganar ma wa alaikum da salam khalifa ai ko a mana guda yana da nan jira wata baka da ba sai da yan zama sun ji sun ji gidi sun ji ya tuka da wata kuka nan jihadi baka da shara a jikin shi wannan jihadi muka da sinamu wannan sa to ji Allah ta fitin ya kuma kaga bai mutu ba
ko wala gudu da kai ai mako da jikin gari na ba labarin ko sun je su da gudu
to yaya sai da mu ne mu mu karasa dai mu je gaba wannan kuma sai ka je ka tambaye shi usuluhu kaga an ce ba zai auren maman shi ba ko kakan shi ko kakak kakak kakan ko da ko sun kai hawa bakwai an lura to mu je min jihati abihi na daga wurin babansa au min jihati ummihi ko ko daga wurin mahaifiyarsa jami'an aka ce dukkan su baya halatta ya aure su min usuli ai su ma suna daga tushen shi ne wa hunna haramun alaihi kaga wayannan malam yace dukkanin su haramun ne a wurin sa iz huwa domin shi juz'un min hunna ai yanki ne daga yankin su daga wani abu ne daga jikin su aka samo shi ma ko ba haka bane fa kama harrama alaihi juz'uhu kamar yadda ya haramta juz'in sa din nan fa kadhalika harrama alaihi wa huwa min juz'uhunna haka nan su ma suka haramta a gare haka nan shi ma ya haramta a gare su domin shi ma yankin su ne ita yanzu kaga shi ba zai ce yanzu ya ga kakan shi ta bakwai yana so ba ya aure ta haka nan ita ma kakar ta bakwai ba za ta ganshi ta ce kai zaki kayi ba haka ta bai halatta ba an lura da wannan Allah ma da ya tsare nan ba na uku furuwa ba wai reshe na iyayensa wa in nazalna ko da ko sun yi kasa huwal akhawatu sune ƴan uwa sawa'un daidai ne karatun a kunna shaƙiƙatun sun zamanto shaƙiƙai ne amnil abi ko ko ga baba suka haɗa an aka ce shaƙiƙai shine wanda aka yi tarayya baba da mama ɗaya kamar dai da hausa ka ce mutum ya aure yayen shi ko ya aure ƙannuwar shi wanda suka fito ɗaki ɗaya babansu ɗaya mamansu ɗaya aka ce bai halatta ba ko ko wanda suka haɗa baba ka san akan samu haka baban shi shi ya rasu a baban shi baba suka hada mama baban sai auro mata biyu kishiya sai aka auro yarinya ladidi aka haifo yarinya ladidi shi kuma aka haifo shi wane sahun to wannan sahun mumin sai ce shi duk duniya ba wanda ya gaina so sai wannan yar uwar tashi ta wancan ɗakin ladidi aka ce ba zai yiwu ba na ba za a yadda ba malam ka gane wannan amlil ummi amlil ummi ko ko wacce suka hada uwa daya shine baban shi ya rasu sai ta ce ita ba za ta zauna ba kawai ba aure sai ta kara aure sai ta aure shabi da ta aure shabi shabi shi kuma aha ban gane ba Ah, shi ma ya rasu Shafi ya aure ta sai aka haife aka haife shi shi ma sai kawai ya ce a ai Shafi yana ba- mama na tana da wata yarinya a can gidan bar mu aura kawai tuwo na maina aka ce ba za a yi ba mu je amlin ummi ko ku gawwa wa furu'ul akhwat haka nan reshe na ‘yan uwansa maza, wanka ya haifa yarinya, ka ce kana ciki aka ce karya kake. Kenan wana ba zai haifi yarinya mace ba, ya lallaba yin cewa ya zan aure ta. Kanina ba zai haifi yarinya ba, saboda mata na ta rasu na shi a bani tuwo na mai na aka ce ba za a yi haka ba mu ce gaba wala akhawati haka nan mata yayyinka ko kannanka mata an ciwa ne ma an ci murja ta haifi yarinya hasana ka ce wai kuma kana ciki aka ce ko da matan garin nan gaba ɗaya za su kika aka ce ba za a baka auren yarinya an ci murja ba saboda mai ni ai ita ma reshen ka ne ai duk tushe ɗaya kuke an lura fa ya harimu ala rajuli yana haramta ga wannan namijin ikhwatihi yan uwansa mata jami'an dukkaninsu yayyanka da kannanka duka sun haramta a gare ka mata wa auladil ikhwan haka nan yaran yan uwa su ma sun haramta a ina a gare ka muje wa akhwati haka nan yaran yaran yan uwanka mata yayyinka ne ko kannanka ne su ma duka sun haramta a gare ka muje wa furu'ihinna haka nan reshen su antinka ta haihu ta haifi yarinya mace hasana hasana ta girma ta haifi yarinya mace lantana lantana ta girma ta haifi yarinya ladidi kace kana san ladidi aka ce kariya kake an lura to mu je gaba malam sai ya ce mahama ta kunin daraja ko yaya saukan da darajar ya kai a ce a ai yarinyan yarinyan yarinyan yarinyan yarinyan yayana ne kenan jikar yayarka ta bakwai ka ce kana so aka ce ba zai yi ba an lura to mu je gaba to amma baban ku daya ka haifi kyamace shi ya haifa namiji za a yi haɗa yaranku aure ba gane ba za a haɗa za a haɗa ko to kiliya mu ci gaba amma kai ka aure yarinyan wanka ba zai yi ba shi ne abin da shari'a yake so mutane su gane amma ‘ya'yanku a haɗa su shi ake kira zumunci ko wannan ya halatta an gane su biya ka gane wannan karatun ka kamar yana ɗan sarkakiya ne wannan ko ko a fili yake a fili yake to mu je gaba a mahaifiyar wannan da mahaifiyar wannan su mene ha me muka ce yanzu ai shine da yanzu zumuntan kenan ai eh zumuntan kenan za a a ya duka duka ta kowane siga za a iya yi in dai ba wai dabaka ɗaya bane dan wani dan kani kake magana wannan zai malam yace na hudu furuwul ajdadi reshen kakanni ka gani ko wal jaddati da kaka ta mace kakanni mata idan fasalna bi darajatin wahida idan suka rabu a daraja ɗaya fala ammatu malam yace kaga goggo goggonni wala hal aha fala ammatu kaga inna innoni wal khalatu da goggonni ka lura fala ammatu kaga goggonni wal halatu da innoni ka gane inna inna ita ce ta fara uwa ko goggo kuma ita ta fara yin uba ka gane wannan yayar babanka ko kannuwar babanka ita ake cewa goggo a kasar Hausa yayar mamanka ko kannuwar mamanka ko wan ba aha ko wan mamanka ko to wayannan ana kiran su su kuma inni inna ne wayannan an gane wannan to sai aka ce wannan wal khalat haramun alaihi duka sun haramta a gare shi ba zai je ya ce zai aura yayar baban shi ba to yana da kuɗi ko shirme an lura ba zai ce zai aura kannuwar baban shi ba aka ce ba zai yi ba ko ya ce zai aura kakar baban shi aka ce ba zai yi ba aka ce ba zai yi ba aya ko wanda su suna daukan aure ba wai kwanciyan ba kawai security a ce wani yana da mata aka ce waye matan nan sai a ce kakan baban shi Allah ya tsare Allah ya kare ma dai kaga kai za ga abun yayi bambara kwai kana ganin abun kamar ba zai faru ba akwai yarukan da suna practice din haka su nan ba da nisa ba nan wuraren Benue idan baban su ya rasu baban na rasuwa sai a dauko zani kawai sai ka wurga wa maman idan ka wurga wa mamanka ko ya wurga wa maman shi astagfirullah idan ya wurga wa maman shi shikenan maman nashi ta zama matan shi eh a Benue suna da irin wannan culture din nan ba wai da nisa ba wanda yake so ya gani a hada mai kudin moto ya je ya gani dawo na'am baba mutanen da suke kashe rai kan bera akwai wani dan yankin mu yace wai akan shi anan ne ya fara gan tashin hankali sun je sabi sun je bautan kasa akan bera ba aka yi rigima har aka kashe mutum bera wannan wannan magani na ci bera da kake gani akan aka yi rigima har aka kashe wani nan muka dan samu labarin can yanki yankin talani ban taba zuwa ba an lura da wannan to sai malam yake cewa ba zai yi ba ta kowane irin siga to kaga tun daga ci a nan ma kusa da mu mutum baban shi na rasuwa ya wurga ma maman shi zani shikenan ya kama har rigirgi ake yi ba kar dan wancan ɗakin ya wurga ma maman shi shi gwamma ya wurga ya kama ya ci gaba da jin abin da maman shi ya ji wai don wulakanci da rashin tarbiyya Allah mun tuba Allah ka yafe mana kaga da ba din ma dai shari'a ba da sai a ce ai ma da ya dan bari shi wancan na wancan ɗakin ko zai dan zai a ce da bakin kirin ba ma dan baki baki to amma har sauri yake kada wancan ya riga shi ya kama yadda ka san bera ya kama ya kama to fara fara fara mana Allah ya tsare Allah ya kare mu Allah ya tsare ai mu mu gode mu Allah da musulunci musulunci ya kwace mu Allah mun tuba Allah mun gode malam sai ya ce ka gansu duka wayannan haramun ne a gare shi ma mata kun darajatul jadd ko yaya ta kowane irin hali darajar kakan yake kaka ta farko ne ko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ta haramta a gare shi walakin banatul a'ma malam yace a'ma ko ammam kaga yaran gwaggwanninsa imana yaran da wan babansa suka haifa wan baban shi ba yana haihuwa ba ya haifi yara mata aka ce to su wayannan yaran mata wal ahwal da ƴan uwan baban mata da su ma suka haifa yara wal khalat da ƴan uwan ba maman shi da suka haifi yara mata wal ammat da ƴan uwan maman nashi ba tana da ita ma ƴan uwa maza ba to su ma duka aka ce halal ne ya halatta sai dai kai ma dai zaka dan wani iri ko ko yarinyan kanin babanka ka aure ta sai ga abin ya maka wani iri to amma shari'a ba ya hana ba eh kai ma hakan ne to mu je gaba to mu je gaba shi ke shi ma haka zai yi mahama bayan jaddi awul jadda allati tafarra'na minha duk ta yadda aka kai da komowa in je wayannan kannan baban ne ko yayyin baban ne suka haifi wayannan yara mata to babu laifi wannan za a iya auren su idil muharrimu min furu'il ajdadi aka ce abinda aka hana shine kai tsaye daga wurin kakannin wal jaddati da kuma wurin kakanni mata huwa man yanfasilu anil asli kaga wannan sun rabu daga asalin tushen bi darajatin wahida da daraja kwara daya an lura ko daraja kwara ɗaya ne ta rabu tsakanin su shine da baban shi da wa'annan ta tushe ɗaya suke to amma yanzu yarinyan nan ba ta tushen baban shi bane ta tushen kanin baban ne shikenan sai an an an samu shamaki malama masa ni kayan karatun ya biyo ta kanka yau to shikenan za ka kawo abin sadaka wa yastadillu ala ala tahrimi haula'i bi qawlihi ta'ala dalili akan haramcin wayannan da muka yi bayani akan su yanzu shine faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa suratul nisa'i aya ta 23 hurimat alaikum ummahatukum Allah ya ce mun haramta muku iyayenku mata ka ce za ka auri mamanka aka sha ya haramta ba yanzu muka kawo ba kana kana girgida kai can wasu yare ko to shine shari'ar musulunci ya ce an haramta to yanzu yaya za a yi mutum shi ba musulmi ba ne shi ɗan yankin benuwan ne ɗan rikita-rikitan nan ne ya wurga ya kama maman shi har sun haifi yara biyu yanzu kuma sun musulunta ya za a yi sai a raba auren za a raba auren ta wannan shirman banza ne sai a raba auren waiwa wayan na yaran kuma sai a bar mu Allah su kawai shi kenan wannan an yi su bisa cikin jahilci jahiliya ne wannan shi kenan eh to za a jingina yaran zuwa wayannan iyayen ko ba za a jingina su ba za a ce musu shegu aka ce ba za a ce musu shegu ba tilla jahiliya ne wannan afallahu amma salafa wa man ada fayanta kin kaji kenan wa man ada fayanta kin Allah ya yafe mana wa banatukum haka nan yayayanku mata Allah ya ce mun haramta muku ba za ku aure su ba duk kyawun su kuwa ka san wani in ya ga yarinyar tana da kyau sai ya ce kai ba ba ba kuwa ba mu za mu aure kayan mu Allah akan samu haka ni na ce musulmi a'a ni na ce musulmi to amma kuma wannan maganan da ka faɗa yanzu ka ɗaɗɗago magana ne ba mutane nawa ne musulmai aka samu da yin lalata da yaran da suka haifa na su menene akwai bambancin damba da faɗa ba menene bambancin damba da fada ya ga yarinyar shi ta taso kirkirkirkir haka shi ne ai ya ce ko kwanan nan a facebook na gani ko ko wani yana cewa da wani ya fara ɗanɗana daɗin yarinyar shi a ka gani kenan da wani ya fara ɗanɗana daɗin da yarinyar shi take da shi gwamma shi ya fara kwashewa ya yi lalata da yarinyar nashi batin dai ba kyau tone-tone a ta yankin can haka akwai mutumin da hatiki yama yarinyar shi musulmi bahaushe a cikin watan ramadana a kawo kestin wurin wani babban malami ana ce mai shek malam abdulkarim a kawo kes ɗin kuma shi wannan baban ko a jikin shi ba na daman ba wani a kawai shaidan ne kawai so nawa ta ce ai ba ai ba kirga so nawa kafin yin za a yi cewa ai so ɗaya ne aka samu aka si a ai ba wai so ɗaya ba ne to kuma sai a ce wannan shaidan to wannan maganar da ka ɗauko yanzu Allah dai ya je mana to aka ce wa banatuku yaran ku mata duk kyawun su duk surar da aka musu to haramun ne a gare ku shine Hausawa suke cewa mugun nama ba je ka ci ba aha Maran wuce, ka ji ko? Ka ka ta abin da bahaushe ya faɗa ko yawwa yawwa mugun nama ba dai ka ci ba sai dai ka bayar Allah mun tuba Allah ka tsare to shine anan Allah ya faɗa za ka karatun namu ya zama wani irin bambara kwai haka kaman ba ma kuɗin kunya kunya a gwamma a fito da abin kar a zo a yi shi a dukunkune mutum ya je ya afka cikin abin da Allah baya so ba wai ba mu da kunyan bane a'a mu ma muna da kunya bar ma in ɗauko ta in ƙara gyara ta sosai wa banatukum ƴaƴayenku mata duk kyawunsu duk kiransu Allah ya ce haramun ne a gare ku wa akhawatukum haka nan ƴan uwanku mata yayanka ko kannuwarka Allah ya ce haramun ne a gare ku wa ammatukum haka nan yayyin babanka da kannin babanka haramun ne ka aure su wa khalatukum haka nan yayyin mamanka da kannan mamanka haramun ne ka aure su wa banatu aki yarinyan kaninka ko yarinyan wanka haramun ne ka aure ta wa banatul ukhti Allah yake haka nan yarinyan antinka babban ko yarinyan ant- ko yari ko antinka karama aka ce duka haramun ne a ina Allah ya faɗa wannan aka ce suratul nisa'i aya ta 23 hikmatul tahrim menene dalili na haramtawa menene hikima what are the wisdom behind this prohibition menene hikima tattare da haramta wa'annan matan da aka ambata yanzu kakka aure mamanka kakka aure gwaggonka kakka aure wance wance da muka lissafo yanzu menene hikiman ko mu yi darasi na gaba a kwana nan ka aji hikiman to shikenan Allah ka ji ba sa son hikiman sai darasi na gaba Allahumma amfana bihi malam bello aika da musu ai karatun wannan karatun yana daga cikin abin da idan ba a san shi ba ake tafka kurakurai da yawa kurakurai sosai menene tambayanka faɗa kaka ji tsoron malam shafi'a
sai shi wancan namiji ya ya fi a nan to ko kuma da kike wani ai yarinya na mata ka yi auren wancan yarinya baba ni ban gane wannan tambayan ba a karin ko wannan ka rabu da shi ne mutum ne auren zumunci kenan ai zai zama sha ba nono fa tare da babanka da babanka da babanka ko to ba ka samu shawaki ba ka zama ne ke wani ma shi kan ai an samu an samu ya shabu da wani sai dan uba ne ya yi riya a'a
ka ba ba sai ba haka ba Eh, Allah ya tsare da kaman kun sha mama tare ne duk da kuna da bambanci din nan, an samu wannan shamakin sai aka kai ka can gidan kuma gidan da aka haifi wannan yarinyan sai kai ma ki shayar da kai to wannan ta ja maka kiya Allah mana kai da ba an cutar da mutane kawai daga an je gidan suna maman mutum ta shiga bayi iya iya ta ba ko sai ta kaga wa mutum mama kawai ashe ta kashe mai aure ne a gaba ba dama da an magana tsaya shawar da kai ciwo yi Allah da amai bayan ya girma haba malam Muhammadu batiran yanzu ba su da kyau kaga shi ma ya zuke maka ku kuma sabo yanzu nan ma na ya gashi babu ya kawo mana yan china ne Allah ya fi mana ko da- ko ɗan najeriya ne yanzu mu je darasi na gaba shabi jama'a saba'in da takwas saba'in da takwas kowa ya gani zaki da ya ce a saurara bai gani ba mu je to zaki ya ce mu je wa yustahabbu liman sami'ahu a mun yi nan wurin mana malam to shike wa yustahabbu liman sami'ahu an ya hakiyahu an so ga dukkanin mutumin da ya ji ana kiran sallah ko da ku ya taho latini ya maimaita wannan kiran sallah ila akhir shahadataini har zuwa ƙarshen wayannan shahadan guda biyu min gairi tarji'in ba tare da tarji'i ba walau kana fi salatin nafila ko da ko yana cikin sallah ta nafila ne ma'ana malam mahmud ya shigo latti kenan idan aka ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar to idan yace ashhadu an la ilaha ka san zai kasa kasa da muryar nan ashhadu an la ilaha illa aka ce kai wara kai shine min gairi tarji'in wannan kasa kasa da muryar da ake yi sannan daga baya ƙara ɗagawa ashhadu an la ilaha illallah aka ce kai ba za ka yi ba tarji'in sai wurin ɗagawan muryan shine kai ma za ka maimaita an gani ko walau kana fi salatin nafilati ko da ku kana cikin sallah ta nafila ne wa yushradu fil mu'azzin an shar'anta ga mai kiran sallah shurudu sihhatin akwai sharadi na inganci wa shurudu kamalin da sharadi na kamala kai Allah ne ya yafe mana yanzu kawai kiran sallan kawai ake mala wayannan sharadan ana kiyaye su kuwa bari mu je mu ci na daya famin shurudu sihhatihi yana daga cikin sharadin kiran sallah ga ladan an yakuna musliman ya zamanto mutum ne musulmi to wannan an kiyaye ne ba a sa wanda ba musulmi bai kira sallah ko zakaran ya zamanto namiji wannan ma ana kiyayewa ga inda katakatan take nan baligan ya zamanto ya balaga mafi yawancin masallatai yanzu za ga wayanda ba su balaga ba ma ana ba su dama suna kiran sallah ko ba haka bane musamman ma masallatan yan izala ko ba haka bane kaga su biya na zare min ido saboda yana yana da abokan yan izala ko yan gari gare suka yi ba daidai ba za mu faɗa mu ko mu ba ruwan mu mu ba kungiyanci muke yi ba duk wanda zai zo nan makaranta ya sa kwalwan shi nan ba kungiyanci ake yi ba kawai addinin ne in kana yin abin da ba daidai ba to za ka toshe kunnanka in karatu ya zo za mu hau kanka da kaji kuma ka gyara dan ba zai hana gobe mu ƙara sun hawa kanka ba Allah ya fi mana baligan to aka ce ya zamanto baligi to wannan din Allah ya fi mana akan nan yi wannan kurakuran da dama haka yanzu aka ido na yana ganin masallacin da wani yaro ne yake kiran sallah ko da yaushe yaro ne ko shekara sha uku bai kai ba yaron goma ka gani Allah ya fi mana akilan ya zamanto yana da hankali cikakken hankali mai hankali ne kar a sa mutumin da yake da ɗan damuwa ko suna ce mahaukaci ko kar a sa mutumin da yake da ɗan damuwa ma'ana kwakwalwan is not steady ko kuma dai abu dai gashi nan dai makamancin ne to a bakinka kuma a bakinka wannan to shi dai musulunci yana son ya zamanto wanda zai kira sallan ya zamanto mai hankali idan ba a samu mai hankali ba wanda zai sai aka samu wanda yake on and off iska na tafiya iska na dawowa to shi kenan sai a yi hukunci akan lokacin da yake cikin hayyacinsa ya kira sallah in baya cikin hayyacinsa a yafe mai an gane wannan Allah ya yafe mana dan naga wasu idan su na ta zazzarowa ne haka cewa to ladanin masallacinsa a cire shi wala a ce a cire shi na lalura ne kuma ba wanda ya wuce lalura ya faɗa mai babu mu da kake ganin mu a zaune a nan wurin ba mu wuce Allah ya jarabce mu ba su da Allah ya jarabce su sai mu sa sa addu'a Allah ya yaye musu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya tsare mu ya tsare zuri'a mu dan alfarman manzon Allah to ga inda rikita rikitan yake nan aka ce wa shuruɗin kamali da sharaɗi na kamali na cika an ya kuna adlan wanda zai kira sallah ko zai rika kiran sallah ya zamanto adalin mutum mai adalci kai ba malamin ba wasu limaman ba ba a ba ba adalci ko na tsallake wani ana magana da ai shine muka ce Allah zai yabe mana ba wai ladanin da zai kira sallar a wasu limaman ma babu adalci dan wana fa yana gaya mu sun je wani wuri ɗaurin aure aka kawo bandir ɗin kuɗi a san bandir ɗin kuɗi ko aka kawo bandir ɗin kuɗi bandir uku ‘yan naira ɗari biyu limamin da ke wannan yankin ana ajiyewa a gaban shi sai ya haka da bandar ɗaya sai ya sa shi a tunanin shi kamar ko ba a gani sura bandar biyu sai ya ta ɗan jawo ɗayan ɗayan wata ba ba ga wancan mutum da ke wuce
shi bai san ana kallon shi ba shi da yanzu ne bai san ana kallon shi ba wannan rayuwar akwai ban tsoro kuma da aka gaya min mutumin sai sai ban taba tunanin irin haka zai faru daga wurin shi ba ban taba ba saboda duk lokacin da aka zo taro irin wannan na rasuwa ne ko abin nan sai yayi wa'azi jama'a ji tsoron Allah ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan yanayin da muka tsinci kanmu mu ne muke jawo ma kanmu eh gama gama gama
yanayi wannan din da yake ta jawo ta yake ta jawo ta sai aka ce to a fara raba kuɗin mana sai ce a eh shi kenan sai ya bayar da guda ɗaya a raba sai ya rike wannan a gaban shi aka rarraba aka rarraba wannan da ake rarraba sai ce ina na shi
Caje.
shi ma a ɗibo a cikin wancan ɗin da ake raba mutane a bashi aka bashi ba nan garin haka ake yi ba za a rarraba wa mutane da suke wurin ko kamar yadda na- kamar yadda liman yake yi a ba wani a ba wani wani gana ka ko to ba to shi ba su a can Kaduna ba liman bane zai yi ɗaya daga cikin hariman masallaci shine zai tashi ya rarraba wannan aikin mu can Kaduna haka ake yi ina na shi aka karɓo na shi bayan wannan ta ƙare sai aka zo na biyu da aka zo na biyu za a raba sai ya ce malamai kawai za a ba sauran mutane ba za a ba su ba kaga yanzu a ƙara samun tilla malamai a wurin za su wuce mutane biyar ne za su wuce ba za su wuce ba bandar ɗan ɗari biyu nawa ake samu a ciki dubu ashirin ne to kaga idan malaman nan dubu su biyar ne kaga kowa zai samu zai samu wurin nawa dubu uku da ɗari biyar biyar dubu hudu to ya ƙara ci gaba ga wannan bandar ɗin guda ɗaya to shi ne akan samu irin waɗannan malaman za a bayar da abu a gabanku ah mana ibrahim makar ya taɓa faɗa ai ko ya ce a masallacinsu a nan abuja ya ga abin mamaki wani mai kuɗi ya zo ya yi dama masallacin abuja ya babban ne wani mai kuɗi ya zo ya yi sallah a masallaci kawai zai fita kawai sai ya sa hannu a ju kawai sai ya ciro bandar ɗin naira dubu dubu kawai sai ya miƙa ma wani a raba wa malamai shi kuma wancan kawai yana karɓa kawai sai ya sa a juyin shi kawai sai ya fallo kamar guda arba'in haka kawai sai ya ce a raba wa malamai shi ma kawai sai ya kama gaban shi a gaban mutane kake tunanin wai a sai an shige wani wuri a ana bayarwa ko ya sa a jikin shi kawai yana ƙara taku ɗaya biyu uku kawai a ce yana kirgawa kawai yana sawa kawai sai ya jawo kawai sharaba kawai shi ma sai ya kama gaban shi ya sallama kan shi ya kama kan shi to irin wayan nan malaman masu yan dududu haka dabara dabara suna nan to kalla wannan fashar din ba liman ba a'a ladanin aka ce an ya kuna mene adilan ko adilan ya zamanto adil
an yi saukar ƙur'ani malamin da ya kawo ƙur'ani aka rarraba na kowa karatun da ya aka ba shi shi ma aka ba shi nasu ya je gaban shi ko yana neman kari ne aka da wani ya ciki da nashi
qur'anin koko kuma da aka ba na na karatu malamin da ya kawo ƙur'ani ba sai ya ga nashi aka rasa wanda ya ciki da shi ba wani kudin shi ke yawa da to a ɗari biyu ne ai shi ne kuma an yi sauka
to wannan ya nuna muku yanayin yadda rayuwar mu take ba to ai ta zagi shugabanni ana cewa shugabanni azzalimai bayan yan mu yan mu ne fa yanzu ana ɗaukan wani a cikin mu aka kai shi Abuja kawai shi ma sai ya ga ya zama gwasta da an ce ga miliyan ashirin nan a raba wa mutanen kabancan to idan kun gode naira dubu ɗari biyar ya gangaro muku
dubu goma ba kowa ce gida ya ya ba.
ba masallaci manyan da suke
ka gani ko masallaci a ɗauke su suke
to kalla ladanin masallaci wanda zai rika kiran sallah aka ce na farko an ya kuna adilan ya zamanto adili na biyu arifan bil auqati masanin lokutan sallah shi da kanshi ya san lokacin sallah ba san ce ka kira mana sallah da Allah lokaci yayi a shi da kansa ya sani idan rana ta yi zawali ta yi kaza lokacin azahar ya shiga idan ta kai kama lokacin la'asar ya shiga idan ta kai isfirari lokacin muktari na la'asar ya ƙare tana faduwa lokacin sallar isha- magriba ya shiga aham shafaki na faduwa lokacin sallar isha'i alfijir na hudowa lokacin asuba to wannan ladan aka ce ya san wannan kai ana dai sallar nifa yanzu Allah ya karba ko ga na gaba ko da dai wannan mafi yawanci a kasar Hausa akan samu mutane masu masu shi sayyitan aka ce mai dogon murya mai murya maishi wanda in ya kira sallah kowa zai ji ba ladan yana kiran sallah ba wanda yake can tsallake bai ji abin da ake kira ba ana so in zaka kira sallah Allahu akbar kowa ya ji ka shine ma'anar sayyitan kowa ya ji mai sauti ai shine sayyitan mai karfin murya murya ta isa Allahu akbar Allahu akbar matan kake kira masallan a to ko kwada murya sosai ta yadda kowa da kowa zai ci to kaga dai wannan kasar hausa akan yi kokari akan samu masu abin da sai dai dan abin da ba a rasa ba mutadayyiran in zai kira sallan kada ya shigo latti a kai ba haka ba me muke cewa na mutadayyiran shine mene ya zamanto mai tsarki ma'ana lokacin da za a kira sallan tuwa ya alula kaga wannan akan yi kuskure fa da yawa eh sai sun kira sai su yi alula to kaga akwai kurakurai dai akwai kurakurai a nan wurin Allah ya fi mana me muka ce na gaba qa'iman a tsaye zai kira sallan ba zai zauna kujera ba ko ya tsugunna aka ce a qa'iman a tsaye zaka kira sallan sannan kuma ya mustaqbil al-qiblati yana mai fiskantar al-qibla illa li Isma'il sai dai domin jiyarwa shine kawai ba zai fuskanci al-qibla ba an gane wurin kuwa shine wurin da ake dan karkata wannan ayya la sala ayya la sala kaga yanzu ai bai kalla al-qiblan ba bisa kaddarawa nan da nake kallo shine al-qibla hayyalan fala kaga ya juya hayyalan fala to sai kalla Allahu akbar Allahu akbar ha ayyalla Allah ya kamata kowa ya koyi kiran sallah kuma da muryar larabawa ai shine muke magana kowa mun ce ya kamata ba mu ce wajibi ba ai tsarin makarantar nan ba a tilastawa mutane amma ka koya ka iya ka rika yi ai ba lalai sai ka koyi ba sai ka dauko ganyen shayi ba shi murya shi murya kwaikwaya ake yi yanda kaga tsuntsu kanari a kasar Hausa yana koyan murya to haka kai ma ake ake koya ai kare ake matsantsan ko ana kare wancan yana bugawa wannan yana dauka wannan yana bugawa yana ko yana dauka wannan to haka kai ma ana yi kana yi ana yi kana yi za ka ga wasu Allah ya ba su baiwa za su iya maka murya na masu karatun Qur'ani kala daban-daban daban-daban daban saboda mene suna sauraron kowannen su suna bi to haka haka ce sai kai kokari kai ma ka iya muryar Larabawa mu je wa Allah ya kuna kar sallatil kan salat aka ce shi ladanin da zai kira sallah kar ya zamanto kuma ya riga yayi wannan sallah ya yi sallan a zahar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya sai ya zo layin zariya za ka shayi babu ladan ka za ki kira wani sallan tuka ci a ai na yi sallan amma bari na kira muku ni na ƙara gaba aka ci a ba zai yiwu ba in ka riga ka yi sallan kuma ka ƙara kiran sallan ba zai yiwu ba kira mana sallah ita a nan yi na yi sallah sai dai a samu wani kashi to mana shafi an zo kanka kira ce ban da mu ya kashi kira haka Allah ya karba an lura kuma abin da ya samu ke son kowa ya zamanto irin wayannan abubuwan ya iya su Allah kaɗai ya san inda rayuwa za su kai mu yanzu kai a nan wurin kana ganin ka a matsayin ɗalibi ne akwai garin da idan an kai kai babban malami ne sosai kana ganin a kaduna fa ba wai a wani wuri ba a kaduna akwai yankin da haka idan ka wuce hayar gasa ka ƙara gaba ana ce mawa yankin maguzawa a kaduna ne tsallaken gaban inda titin jirgin jirgin abuja yake can gaba za ka je maguzawa limamin da ke musu sallah bai san yadda ake wankan janaba ba wasu daga cikin abokanan karatun sun je wurin su yi da'awa su yi wa'azi haka ce to yana da kyau irin wayannan abubuwan a rika wayar ma da mutane kai musamman wankan janaba kaza kaza kaza kaza kaza aka gama lissabuwa sai wani mutum ya ce kai yara wannan abubuwan da kuka zo da su duk sababbi ne a nan ba mu ba ma limamu ma baya yi to kagan ashe da ni da kai in muka tsinci kanmu a wani wuri mun manyan malamai ne akwai wanda karatun fatiha ma baya fita karatun fatiha baya fita duk inda za a je a komo a qur'ani to daga fatiha nan sai kul wallahu ita za a ta maimaitawa kullum to alhamdulillah mu za mu iya karantawa daga fatiha har zuwa alamtara kaifa ashe an kai ka wancan garin kai babban shayi ka fara buga rawani nan yankin abuja ko nan yankin abuja malam ibrahim makar ya taɓa faɗa wani ya tambaye shi sai da ya kuka wai ya tambaye shi wai ya ce wai tahiyan nan tahiya ana cewa a tahiya ana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza kaza an gama sai wani ya daga hannu ya ce ala gabata malam ina tambaya ce me tambayanka wai wannan tahiyyar da kake ta faɗa wai a tsaye ake ko a zaune bai ma san a ina tahiyya take ba a cikin sallah shi to malam wai wannan tahiyyan a tsaye ake yin ta koko a zaune shine musabbabin da yasa shehi ya ware duk ranar asabar za a je wayannan ƙauyukan daga nan abuja ƙauyukan suna kusa da abuja ne duk ranar asabar za a fita a je in ba a je asabar ba lahadi za a je a yi wa'azi shi sa ga wata rana ranar asabar ba shi zai yi karatu ba malam mustapha a dinga shi zai yi karatu wani zubar ranar lahadi ne ba zai je ba sai malam mustapha a dinga yi karatu za a je ƙauyuka daga baya bayan nan ne da hidimomi suka mai ma yawa sai ya ce a nemo ɗaliban ilimi wanda za su rika zuwa wurin a yanka musu albashi wanda za su zauna ba wai ya je ya dawo kamar yadda shi yake ba ka zauna kamar yadda na zo na zauna nan garin to shi ma a samu wasu daga cikin almajirai wanda za su je su zauna duk wata a biya su albashi kamar suna aikin gwamnati to alhamdulillah ka samu wasu suna zuwa wurin ana biyan su kuma albashi daga ajiyoyin shi to akwai yankuna haka mu ma nan ga yankuna nan kana gani akwai masu zuwa da awa ne tun daga wannan mutumin da aka mai kuciya wani ɗan izala da aka ce yana da himma sosai wurin zuwa da awa aka ɓatar da shi ya yi can haka ba ƙara ga sai ka ce kuciya mai ne in ba kuciya ba mai kenan ba faɗa aka yi da shi ba ba komai ba su kaji ba ya koma gida ne ya dawo to alhamdulillah alhamdulillah barkanmu eh ana irin kasa kan ba da lambar waya ana tambaya in mata suka yi kwanciyar na aure da miji ta tace wanka ta ta wanka
ai akwai rikita rikita akwai rikita rikita ba akwai rikita rikita Allah ya yafe mana saboda haka muna son duk abin da kaga muna karantawa a nan wurin ba wai muna karantawa bane dan nishadi kowa ya sa wannan akwalwan shi duk abin da kaji an karanta a nan makarantar ba dan nishadi ba ne a an karanta ne dan kai ka iya gobe Allah kaɗai ya san inda zaka je kana ganin ka kaman kai baka san komai ba addini in ka je wani wurin ma sai ga ashe kai babban shehi ne to an ce liman ma bai san abin da ake kira wankan janaba ba ta ka san akwai damuwa kenan a wurin ko Allah ya tsare mu Allah ya kare mu to a wayannan abubuwan kuma duk da laifin mu ba da laifin mu mun zo mun tare a cikin birni ana ta rigima kabdu sadlu julusul istira ijilu wane ne wane ne duk abin da aka tsaya a cikin birni kenan ake ta yi bayan ga wasu yan uwa can suna neman wanda zai zo ya ilmantar da su ba su samu ba to ka gani mun zo mun tare a cikin birni shi ne rigiman bayan ga mutane can sun musulunta suna neman wa'inda za zo su ilmantar da su babu an yi wuraren da fa idan mutum wai yana so ya musulunta sai ya ce sai ya kawo rago to kaji ma ko saboda zalunci ai kai Allah dai ya fi mana Allah ya fi mana bari mu shiru kawai kada wani ya ce da shi muke yi tilka salat aka ce na wannan sallan kai ya zamanto ya yi ta allati azzana laha wanda yake kiranta faslun marraban karatu anan zamu kwana Allahumma anfa'na bihi ka gani ashe nan ma kuma an samu irin wannan jarabawan kun mutum zai musulunta sai ya kawo rago ta dai ga a da a ce an yi kurakure masu tarin yawa ka gani sai mutum yake musulunta
ita su kuma da wancan suka zo a wasu gwargwaron sanar su ke Allah ya fi mai kai kurakuran mu da yawa mun tare a birni maimakon mu rika nan dai shiga ƙauyuka ƙauyuka ana yin wa'azi ko da dai yanzu yanayin rayuwa kuma ya zo ya ƙara canzawa yanda ake shiga ƙauyuka da a yi wa'azi yanzu zai ɗan yi wuya da ka shige ƙauyen a yi sama sama da kai yasu yasu ma ba su bar kansu ba ko yauwa ballantana kai bako ko da dai wasu suka daga ma irin wayannan masu zuwa bishara da wa'azi kaba din haka daga musu kaba to wannan wanda ya kama wani yamu da ake waya da shi aka ce kai tsoron Allah bace a ce makalar Allah ne kullun da wa'azin shehu da rubutu nake ji nake yi ina ma shiga cikin Kaduna ma yana tafsir wannan jin amma ka sani ba me za ga mu harkar bizin da muke mu ci gaba kawai la ilaha ba ruwan shi shi ba wani abin da yake wai su sani wai su kuma sani ba su kawai magana kasuwanci mutum kamar rago
Allah shi kyauta Allah ya tsare
ya ce wallahi kayan tuka ne ga shawara duk na ji a zuwa ko muke so kuma na mun shiru shi kenan ka ji ko kenan wannan ya san abin da yake ba daidai ba cewa in ya ma shiryu Allah Allah ya tsare Allah ya tsare wanda ya kama wanda suka kama abokina su ba su da ilimi gaskiya Ake yana nan ko?
Mm, ma wanda suka kama su Usman ba su da ilimi dan da abin da za su yi sai da farko cewa ma suka yi suna san shi kawai A.
tunda yana yana yana musu wa'azi Eh?
suna san shi sai ya ringa koya ma yaran su karatu kaga akwai jahilci kuma a tare da su ba karatu to ɗaya daga cikin su ma ya ce ma zai saki matan shi ya zo ya rubuta ya zo ya rubuta mai wasiƙa sakin takardar saki to irin wayannan abubuwan to dai daga baya dai Allah ya sa dai aka samu sassauci dai suka yi dama to za su sake shi amma za a biya kuɗi to amma da sun ce ba za su sake shi ba shi dai kam za su rike shi Eh, dama na yi wannan tunanin ba zai yi shiru ba sai ya ce sai ya musu wazi to nan ne damuwan kuma a dama ma dama ba mu da malami sun cika shi ko
Ai sai da shiru. Wadannan shiru. Awa.
Allah ya tsare Allah ya kare Allahumma amfana bi